اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما لما سبق أنا أسر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله za mu ci gaba a cikin karatunmu na Hamziya inda za mu tashi a baitin da yake cewa wa atahu fi baitiha jabra'ilu wal zillud fil umuri tiyau yace wa atahu fi baitiha jabra'ilu wato sayyidina jibrilu ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi baitiha wato a ɗakin sayyada a Khadija Allah ya ƙara mata yadda yace wani zillubbi fi umurin siya'u wato shi ma'abocin hankali a cikin lamura duka yana jarrabawa eh wato shi duk mutum mai hankali to idan wani abu ya faru to zai ce bari mu jarraba kaza a wayan mutane suna cewa da gwaji jirgin sama ma ne yego ya tashi saboda haka to zai gwada ya ga to ya abu yake ne kan to saboda haka ita ma sai da Khadija fa'amma da hannun kimara. Ta manzo Allah ya zo sallata yana cewa zambiluni zambiluni dasuri dasuri yana ce ba ta labarin ga abubuwan da ya gani sai ta ce to bari mu gani bari mu gwada mu gani sai fa'amma sai ta kawar da kimara wato dan kwalinta daga kanta an ha daga kanta ita dari dan ta gane ahuwal wahayu wai shin wahayi ne ake yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam am huwal ijma'u ko kuma dai hanguri ne ana ko dai aljinu ne eh aljinu ne suka buge shi yazo yake wannan abubuwa ko kuma dai wahayi ne yazo masa daga Allah tabaraka wataala faktafa ai take tana cire dan kwalin nata ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin kana ganin wannan da kace kake kana kallon sa sai ce wallahi bana kallon sa fakta ba sai buya inda kashiyar ra'asa yayin da ta yayi kayinta gashin ta ya fito sai buya jibril wato jibril sai buya fama ada bai dawo wajen ba au idar gidawo sai da aka mai da dan kwali aka daura shi da aka mai da kwali aka daura sai gashi nan ya dawo fastabanat khadijatun khadija sai ta gani annahu alkanzul ladhi hawalathu warkiniya ai wannan shine taskan nan wanda take nema dama kuma wannan sinadarin nan shine sinadarin da dama take kwadayin haduwa da shi dama ta taba yin mafarki aka fassara mata cewa za ta auri annabin ƙarshen zamani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine da abun yazo ta jarraba wannan kuma shikenan sai tabbata ta san in aljini ne to dama su da an bude dan kwali to an gayyato su ne wannan kuma kalubale ne ga mata sai da Khadija ta fitar mana babbar makaranta cewa duk wacce ta bude gashin kayanta to kaman ta kori dukkan mala'ikun rahama ne daga ba ta tsaro da kuma kula da ita ta gayyato kuma dukkan shaidanu ne da aljanu zuwa gare ta kuma wannan sai zama a wajen matanmu da ƴan matanmu kaman ba kawai ma kaman kawai wayewa ne ma yin haka da to ga dai abin da sai na Khadija ta yi dan ta gane cewa mala'ika ne ko kuma aljani ne ta san ajini ne ba inda zai ji dama abin da yake so kenan amma mala'ika ba zai tsaya ba wannan kalubale ne ga mata na su kula da wannan to shine sai ta ce to a wannan ashe shine wato a alladhi wato taska wanda hawalatu take neman sa warkin ya shine kuma sinadari wanda in an zuba shi ko da ga karfe ne wanda yake baki sai gaba ɗayan sai zama zinare a yanzu haka in za a ce dangin mutum gaba ɗaya danginsa gaba ɗaya ba sa son manzan Allah sallallahu alaihi Allah ya kiyaye sai shi kadai ya taso yana son manzan Allah sallallahu alaihi sai Allah ya daga shi ya bashi duk abin da su ne ba su ba saboda shi wani sinadari ne wanda ya dira zuciyan bawa shikenan duk alkhairi ya samu sallallahu alaihi wasallam ثم قام النبي يدعو الى الله sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya tashi yana kiran mutane zuwa ga Allah a lokacin wasul kufri najdatun wa iba'u a lokacin kafirci kuma yana cikin natija karfi wa iba'u da kirreni kirreni ba sa son wasa ba sa son reni to kaga akwai matsala kenan sallallahu alaihi wasallam yace umama wasu al'umma ce fa ushribat qulubuhumul kufra wato an takuda zuciyarsu da kafirci kafircin ya riga ya ba maimai zuciyarsu ya takuda zuciyarsu fada'ul dalali kaga magani na bata fihimu a cikin irin waɗannan mutane a yawo a mai wahala ne eh saboda abun ya riga ya cuɗanyi da zuciyarsu kamar da shi a faɓa zuciyarta su subhanallah yace wa ra'ayna wa ra'ayna mun ga ayatihi mu'jizozin sa mu kuma haka dai na sai muka shirya mu da muka zo a bayan baya ma alhamdulillah wannan ni'ima ne zalika fadlullahi yuti man yasha wallahu zul fadl azim yace wa idal haqu jaa idan gaskiya ta zo zalal mira'u dukan jayya sai ya kauce eh ba sauran jayya muka duk sai muka fata da sai muka shirya yace rabbi ya ubangiji innal huda lalle shiriya hudaka ita ce shiriyarka wa ayatuka nurun ayoyinka kuma haske ne wanda tadi biha man tasha'u da kake shiryar da man tasha'u wanda kaga dama biha da ita wanda kaso shiryar da shi kawai yana ganin mu'jiza yana ganin manzon Allah sai ya mika wuya sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ba a so shi yadda shi ba to shi kan ko a gidansu ne abun yake zai karba ba irin su Abu Lahab yace kamar aina da yawa mun ga malesa ya kido abinda ma ba shi da hankali qad ulhima an kinta masa malesa ilhamul uqalaw abinda ma ba a kinta masu hankalin ba to bare ka misali yace iz abal filu yayin da giwa taki ma a ta sahibul fil abinda mai giwan ya zo yayi mai giwa abarahata ya zo ne ya rusa dakin kaba giwar kuma duk sa'ad da ya tinkari kaba da ita sai ta zauna sai ta kwanta yayi bugun duniyar nan ta tashi ta tafi bara ta yi ba da kuma ya kawar da ita za a koma gida ita tashi da gudu za ta koma gida kaga me an kimsawa abinda bai da hankali abinda ba a kimsawa mai hankali din ba shine magana ta sa nan waje yace to anan waje yace walan yanfa'il walan yanfa'il hija anan kan fa hankali bai amfani ba eh wanda ka'u da kaifin basira duk ba su yi amfani ba eh tun daga dabba dai kuma tashi mudin hankali yace wa jamadatu abubuwan da suke sandararru absahat sun yi magana sun yi furushi billahi ukirsa anhu da abinda aka baibantar da fusaha'u wato masu fasaha abun nan da aka bawa Ahmad Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na manzanci sai ga wato abubuwa sandararru irin duwatsu zai kawo su ma'ana shi gaba daya eh sai ga suna suna sheda da manzancin manzon Allah sai ga shi laraba har da fasahar su kuma sun gagara an dai bantar da su ga fadin wannan sun gagara fadi wai haɗaumi yace tir da mutanen da da fauna biyan suka yi jafa'i suka yi wauta ga annabi wanda bi arjin a ƙasar da dibabuha damu damu na wato wannan gari wazziba'u da bareyi barewa barewa kenan da yawa bareyi na wannan garin alifatu su kuma sun san manzon Allah salatan sun saba da shi sun masallama suna gaishe shi suna neman ma ceton sa sallallahu alaihi wasallam damu da bareyi na wannan garin sun san manzan Allah sun yadda da manzancinsa sai ga shi laraba kuma har da fasahansu su kuma su suke masa wauta su jefe shi har kafarsa ta yi jini subhanallah wannan ikon waye ikon Allah ne mala eh wasalahu wa hanna juz'un ilayhi suka manta manzan Allah suka bashi sai gashi kututturen dibino shi kuma yana kuka yana begen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba an bawa kututturen dibino ba abinda ba ba dan adam ba shi ya bar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kututture kuma na begen annabi Muhammad kar ya bar shi sallallahu alaihi wasallam wa qalahu suka kishi ne wa waddahu al-ghuraba sai ga baki mutanen Madina ausu da kazrat su kuma sun rungumo annabi Muhammad tunda mutanen Makka sun kika dawo wajen mu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhrajuhu minha suka fidda shi daga Makka wa awahu garun garun saurin kuma yace zo ya Rasulullah zo ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hamatu hamamatun warqa sai ga wato hamama kurciya warqa mai toka toka hamatu ita kuma ta kiyaye annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana shiga sallallahu alaihi wasallam sai ga an kabutu ga nan ma maganan zai ta waqafatu bi nasiya an kabutu wato an kabutu gizo gizo waqafatu ta wadatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta isar masa bi nasiha ta hanyar yin saka a bakin wato kogon gaba daya ma kafatu amamatul hasda'u abinda ita kuma kurciya mai yawan gashi hasda'u ita ce mai yawan gashi kafatu ita ma ta isar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga shi da Abubakar Siddiq sai ga gizo-gizon ya zo ya sake bakin kogon gaba daya sai ga kuciya ta zo ita kuma ha ta yi gidanta ita ma a bakin kogon to ta ya hankalinka zai baka cewa dan adam ya shiga wannan wajen kaga zaka ce ma rabon da ma dan adam ya shiga wannan wajen abun jimawa ma ya jima saboda me saboda ai sakan gizo-gizo ba lokaci ɗaya bane a ce kuma wannan kuciya har ta yi sabbo ake cewa wannan gidan nata har a ce ta kai ga yin koyaye akai abu ne wanda zai dauki lokaci to shine saboda haka ga sun zo dan su ba manzo Allah kariya yayin da dan adam kuma ke neman ya kashe manzon Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to shine ba na'am waqtafa minhum ala qurbi mar'ahu waqtafa manzala manzala sai kuya minhum daga su wa'annan kafirai ala qurbi mar'ahu kuma a kusa a bisa kusan maganarsa gashi nan shi yana kallon su sai na Abubakar ma yana kallon su su ko ba su gan shi ba ba su ga sayyidina Abubakar dan ba eh ba su ga manzo Allah ba ba su ga wato sayyidina Abubakar ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ya uya dama shi ai ai ka ganshin ma sai ya so ka ganshi a ai har yanzu nan akwai mutanen da yana bayyana musu yadda kuka ga nake kallon ku nan har yanzu nan eh in ko bai so ba shikenan eh guya bara ga shi ba ba dan baya nan ba wallahi ba inda baya nan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam saboda ga Allah nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam yace wa min shiddati zuhuril kafa'u ai idan bayyana ma ta tsananta kafa'u sai ku ya tabbata bayyana fa in abu ya bayyana ya bayyana ya bayyana ko shi ke sai abu ko sai buya ha yanzu ai Allah ai Allah ba abun da ya koyi Allah subhanallah ashe wani abu ya koyi Allah kuma shi Allah shi da ya bayyana komai sannan kuma a ce wani abu ne koyi shi sai me tare shi ba abu ne tare Allah balle koyi Allah babu Allah asiri yake to amma matsalan bayanan ne ta yawa ke zan ta mun ga garganin sa tabaraka wa ta'ala bai bayyana ce ta yawa to shi ga sai dan to ba zai gano ba tabaraka wa ta'ala to shine saboda haka wani hal mustafa al madinata Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nufi Madina min makkata daga makka wastaqat ilayhi al-anha'u sai ga sasannin madina gaba daya ta shaukantu zuwa ga manzon Allah yazo yazo gare ta ana tala al-badru alaina ana tarira yabo na tarban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da wa'annan kuma da makamai ne suke neman za su kashe shi a kofar gida ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ikon Allah to yace ba dan adam ba kadai wata gannat bi madigin jinnu har aljanu sai da suka dinga wato yabo suna waka wata gannat suka dinga waka bi madigi da yabonsa hatta atarabal insa har sai da dan adam ma ya ji wannan yabon ya ji dadin wannan yabon eh hatta atarabal insa minhu zakar gina'u zakar gina'u wannan wakan da aljinun suke yi hatta har sai da atarabal insa ya faranta wa dan adam ma yayin da ya ji wannan yaba eh su ba suka tayyabo suna murna da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Wakafa Isra'u Suraƙatu sai ga Suraƙatu ya biyo bayan annabi Muhammad ya biyo su shi kuma ya ji Quraisha sun ce duk wanda ya zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rai ko ba rai in dai ya kawo shi Suraƙuma ɗari za a bar shi to kuma shi sai ya ga to yanzu a ce raƙumi ɗari ya tafi a banza kai kai shi kan ba zai yi wannan ba kawai sai biyo bayan manzan Allah ya biyo sai da ya zama tsakanin shi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai wuce irin kamo biyu ba take sai dokinsa sai ya nitse a cikin ƙasa iya gwiwa na dokin sai ya nitse a cikin ƙasa a ya ga doki ya gagara gaba ya gagara baya take sai ya kira Muhammad dan Allah ya rasulullah ya rasulullah ko ya Muhammad kamar yadda suke faɗa yace a taimake mu a taimake ni kashi nan ma zai faɗi a Ramadan to shikenan yace waqta fa isra hu suraqatu za mu faɗi tarihin insha Allah bari mu je karshen yace waqta fa isra hu suraqatu sai ga suraqa ya biyo bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fastahawathu fil ardi safinun jarda safinun doki azarda mai tsaitaccen gashi gajeren gashi waqta wato fastahawatu sai kasa ta damke shi eh fil ardi wato kasa ta tana neman ta hade dokin yayi kasa ya fara kashi wato cikin wato kasa a saboda bin bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mummunan nufi summa nadahu take sai ya dinga kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ma simatul kasfa bayan ya tabbatar da wallahi nitsewa zai bayan ya ga ya fara nitsewa cikin ƙasa shi da dokin nasa gaba daya yace wa qad yunjidul gariqan nida'u nida'u kira wa qad haqiqa yunjidu yana taimakawa gariqa wanda zai nitse saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya juyo yace masa yaya yace masa wallahi rasulullahi wallahi ya muhammad wato mutanen kasu suka ce duk wanda ya zo da kai dare ko ba rai raƙuma ɗari sai na ga raƙuma ɗari su wuce ni ba zai yi ba shine na biyo bayan ka wannan dokin kuma na tabbatar da ban kira ka ba da wata ƙila yanzu haka muna cikin ƙasa muna yin ƙasa ƙasa to shikenan a yace to yanzu ya za a yi ce to a ce to yanzu na san dai kai ne karamci ne su ma sun ce mini wanda ma ba mutanen kirki bane sun ce mini in na koma da kai ga abin da za a bani na kuma ɗari to to to kai yanzu tunda dai abun nan ba zai yiwu ba in koma da kai to kai me zaka bani ga gani manzo Allah kuma lokacin ya fito hijira babu komai da tare da shi sai sai na ababakar siddiq sai shi shi kenan suna gama hanyar tafi sai ce to na maka alkawarin wato kambi na kan mulkin kisra na maka alkawarin wannan zan baka shi wataran za a ɗaura shi a kanka naka ne mallakanka to a lokacin da wato abun tsananin abun mamaki ne yanzu misali kamar fa mutum ne yanzu sai ya ce maka ya maka alƙawarin za ka zama kai ne shugaban ƙasan amurka ga yanzu kana je haifaffen gombe dai ɗan najeriya haifaffen gombe gomben afghanistan ya hankalinka zai baka a ce wai akwai nan gaba a cikin rayuwarka zaka zama shugaban Amerika zai yi shugaban ƙasar Amerika in dai ba wani ikon Allah ba to wannan ma ya soji akan wannan abin da manzo Allah faɗa masa sai ce to ya Rasulullahi mu dai ba mu saba kana faɗan abin da ba haka ba saboda haka abun nan da aka faɗa a rubuta mu a rubuce a bani shi ke nan an za Allah ya ce sai na zo karatu a rubuta masa aka ɗauko takarda aka rubuta bismillahir rahmanir rahim sai da sunan Allah mai rahama mai jin kai aka rubuta alƙawari din za Allah sallallahu alaihi wasallam ya alƙawari ga wane wane za a bashi suwari kisra shikenan wassalam aka rufe takarda shikenan aka bashi shikenan sai juya sai juya ko dai bai samu rako ba dare ba dai ga alƙawarin da kuma aka masa ana nan ana nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati amma shi suraka bai ma musulunta ba sai lokacin fatahu makka lokacin fatahu makka shi ya ji wanda Allah sallallahu alaihi wasallam da shi sai na Abubakar kadai su biyu sai ga shi yau manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake shi ya samu nasara da mutum sama da dubu goma sha biyu an shigo makka za a buɗe ta kana yake wallahi ya bi wallahi ya yi da wannan abin wallahi ba wasa bane ya yi da ya bi haka ya musulunta bayan ya musulunta musuluncin sa kuma yayi kyau to manzo Allah ya wafati sai na Abubakar ya zo yayi shekara ta biyu da wata shida shi ma ya wafati sai na Umar da ya zo aka je yaƙi yaƙi da aka samo ganima can ƙasar kisra ɗin aka je aka yaƙe su aka tabbatar da musulunci aka ɗauko kambin nasa da komai da aka zo an zuba ganima a ƙasa ana ta ƙoƙarin za a raba za a raba sai ga kambi na kan wato kisra a cikin ganima ta ki sai na umar ya hau kan mimbari ya yi hudu ba ya hudu ba ya ce ina suraka suka ce ya tsufa ya dan tankwara aka kira shi yake gaya wa sahabbai ba ni takaddan nan da kuka yi alƙawari da Annabi Muhammad ikiriye ba wani takadda wani ya miko wani a takadda ta zo dan hannu hannu sai na wato Umar shi kuma ya daga takadda a gaban dubun dubatan jama'a ya karanta takadda ya ɗauko kambin da yake kan kisra ya miƙa masa yake to ga wannan shine alƙawarin manzon Allah da ya maka cewa wata ran za a baka shi gashi nan to an baka sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu albarkan manzon Allah na ƙara mana soyayyarsa sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih قولك ولا خاتم لما سبق نعت لك بلك ولا إلى صراطك المستقيم ولا هادي أقدم كان عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله